بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديتا تبتك ألا مدوككين سركي wanda ya ba mu dama haduwa wannan masjid kuba a wannan yammaci na alhamis takwas daidai ga wannan wata na rabi'in al'awwal hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da uku a yau majalisi ne na kitabu tauhid wancan mako da ya gabata mun ƙare babu du'a'i ila shahadati Allah ilaha illallah yau za mu tashi sharhi na babban malamin nan abdurrahman ibn nasir sa'idi rahimahullahu ta'ala malaci wa hadha at-tartib alladhi sana'ahu al-mu'allif fi hadhihi al-abwab fi ghayati al-munasabah Mala ce wannan jerin gwanan da malam ya yi mawallafin wannan littafin a cikin wannan babukan da muka karanto fi ghayatul munasaba ya kai makura wurin dacewa haka ya kamata a jeranta su fa innahu zakara fil abwab as-sabiqa saboda malam ya ambata a cikin babukan da suka gabata wujubat tauhid ya ambaci babin da ke bayani game da wajibcin tauhidi وفضله كما يا أنبتي فلل التوحيد والحث عليه ياي بياني جمد قديت وور فهمت التوحيد دسنش وعلى تكميله كما ياي بياني أكن تكميل التوحيد أسام كمالة التوحيد والتحقق به ظاهرا وباطنا أسام تبتت التوحيد أظاهري كما أسام تبتت شيء باطني والخوف من ضده كما يا بياني game da abin da ya shafi jin tsoro game da kishiyar tauhidi kishiyar tauhidi shine shirka kina yi babi wanda ke dauke da bayanin jin tsoron abka mu shirka wa bidhalika yukammilu al-abdu nafsahu to da haka ne bawa zai samu kamala a karan kansa idan ya san wajabcin tauhidi ya kiyaye tauhidi ya san falalar tauhidi ya san haƙaƙe tauhidi sannan ya dinga jin tsoron abka mashirka to a wannan lokacin bawa ya samu kamala kuma ya samu cika a karan kansa ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره sannan malam ya ambata a cikin wannan babin yadda mutum zai kammale waninsa shi karan kansa ya samu kamala ya za a yi kammale waninsa wurin kiransa bidda'awati ila shahadati Allah ilaha illallah ta hanyar kiran shi da da'awa zuwa ga shahadatu Allah ilaha illallah fa innahu la yatimmu at-tauhid hatta yukmil hatta yukmil al-'abdu jami'a maratibihi saboda yadda lamarin yake bayan da za a yi tauhidi ya cika ya kammala hasti bawa hatta yukmila al-abdu jami'a maratibihi hasti bawa ya kammala gaba ɗayan martabobin tauhidi thumma yas'a fi takmili ghairihi sannan ya tashi wurin ƙoƙarin kammale waninsa wa hadha huwa tariqu jami'il anbiya to wannan ita ce aikin koko ita ce hanyar gaba ɗayan annabawa fa innahum awwalu ma yad'una qaumahum ila ila ibadati llahi wahdahu la sharika la saboda su annabawa farkon abin da suke kiran mutanensu zuwa gare shi shine bautar Allah shi kadai baya da abokin tarayya wa hiya tariqatu sayyidihim wannan kuma ita ce hanyar shugabansu jagoransu shine annabi Muhammad wa imamihim da kuma limaminsu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi li'annahu qama bi hadhihi ad-da'wa a'zama qiyam sau da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya tashi gadangadan da wannan da'awa ta la ilaha illallah mafi girman tsayuwa ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة يا كرام تانيزوا تفرك أبنجيش بالحكمة تارد حكمة والموعظة الحسنة دكم ككاو وأز والمجادلة بالتي هي أحسن كما يا كرام تانيش تهنيا جايية دسو جايية دسو دهنيا دتداج ولم يفتر ولم يضعف حتى أقام الله به الدين النبي بيجيا با النبي بينونا كاسوا با حسي الله يتسيد الدين تهني النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيني كنان الله مدوكاكين سركي يتسيد الدين وهدى به الخلق الله يا حلت الله يشري حلتو غبا دينسو ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو هدى به الخلق العظيم da annabi ne Allah ya shirye halittu masu yawan gaske ko masu girman gaske wa wasala dinuhu bi barakati da'watihi ila mashariq al-ard wa magharibiha sannan kuma addinin annabi ya kai gabascin duniya da yammacin duniya da albarkar da'awa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa kana yad'u bi nafsihi annabi ya kasance yana kiran mutane da kansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka annabi a rayuwarsa haka yayi a garin makka shekara goma sha ɗaya yana kiran mutanensa zuwa ga la ilaha illallah wanda suka karba sun karba sannan da ya koma madina bai gushe ba bai gajiya ba bai kasa ba yana kiran mutane zuwa ga la ilaha illallah yana bayyana musu addini da tauhidi da imani da duk wani abin da ke da alaka da addininsu da imaninsu haka annabawa haka suka tashi aikin su kenan shugaban su jagoran su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi yakan kira mutane zo da kanshi ya musu wa'azi ya fadakar da su ya bayyana musu abin da yake shine gaskiya wa ya'muru rusulahu wa atba'ahu an yad'u ila Allah wa ila tauhidihi sannan annabi yakan furi manzanninsa ya ma'ana 'yan aikensa annabi yakan furi 'yan aikensa da mabiyansa cewa su yi kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kuma su yi kiran mutane zuwa ga ta Allah qabla kulli shay'in gabanin dukkan komai abin da ya kamata ku fara da shi dan kiran mutane da bayyana musu abin da kuke so ku isar shine la ilaha illallah li'anna jami'al a'mal saboda dukkanin ayyuka gaba ɗayansu mutawaqqifatun fi sihhatiha wa qabuliha ala tauhid an dakatar da su ba za a karbe su ba kama an dakatar da su ta fuska ingancin su da karban su akan ingancin tauhid duk wani aiki da zaka aikata na alkhairi ba zai samu karbuwa ba ya isa ka samu ladansa a wurin Allah madaukakin sarki sai an yi su akan mafi kyawun tauhidi da aikin da aka yi duk yawansa idan an gina sa ne akan gurbataccen tauhidi to wannan aiki ba zai samu karbuwa ba a wurin Allah madaukakin sarki shi yasa suke fara kiran mutane zuwa ga tauhidi kama anna ala al-abdi an yaquma bi tauhidillah kamar yadda ya zamanto wajibi akan bawa ya tsayu wurin tauhidin Allah madaukakin sarki فعليه أن يدعو العباد إلى الله بالتي هي أحسن تو هكا واجبي ne gare shi ya kira bayu zuwa ga Allah da abin da shine mafi kyau wanda ko abu mafi kyau bai kamar tauhidi ba wa kullu man ihtada ala yadayhi falahu mithlu ujurihim duk wanda ya shirya akan hannunsa to yana da lada kwatankwacin ladansu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay ba tare da wani abu ya ragu ba na ladansu za a bashi ladan shi cikakke a bashi ladan irin wanda ya kira ba tare da su an rage musu ladansu wa idza kanat ad-da'watu ila Allah idan ya kasance ko ya zamanto kiran mutane zuwa ga Allah wa ila shahadati Allah ilaha illallah da kuma kiran su zuwa ga cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah fardan farilla ne ala kulli ahadin akan kowane daya kana alwajibu ala kulli ahadin bi hasabi maqdurihi to zai zamantowa abin da yake wajibi akan kowane daya daga cikin mu gwalgwadan karfinsa da iyawarsa walgwadon iyawarka yadda ko tauhidi ke zamantowa wajibi akan kowane ɗaya daga cikin mu haka kiran mutane zuwa ga tauhidi wajibi ne akan mu walgwadon ikon mu walgwadon ƙarhin mu walgwadon lokacin da gare mu ina fata an gane mala ce fa'ala al'alim min bayani zalika wa da'awati wal irshad wal hidaya a'zamu mimma ala ghairihi mimman laysa bi'alim yana wajaba ga malami na yin bayanin tauhidi da kira da shiryar da mutane da nuna musu hanya ta gaskiya yana akan malami mafi girma na wannan haƙƙin wanda baya akan wani wanda ba malami ba ina fata an gani kenan yana wajaba akan malami na yi bayani na tauhidi da kiran mutane zuwa ga tauhidi da shiryar da su mafi girma haƙi ne mafi girma akan malami an gane ko sama da wani wanda ba malami ba tunda shi ya sani ya karanta ya aikata ya fahimta to shi kam wajibi ne akan shi sama da wani wanda ba malam ba na wurin bayyana ma mutane da kiransu zuwa ga Allah da nuna musu hanya ta shirya wa alal qadiri bi badanihi wa yadihi aw malihi aw jahihi أو قوله أعظم مما على من ليس له تلك القدرة هكا wanda ke da iko ta hanyar gangar jikinsa ko hannunsa bi mana ya iya kazar-kazar ya tashi wurin ganin za a yi da'awa ya shimfada duk wani abin da ya ga yana iya yi ta hanyar gangar jikinsa da za a isar da da'awa Allah ko hannunsa ko dukiyarsa ya ciyar da ita ya bayar da ita don ɗaukaka addinin Allah da kiran mutane zuwa ga tauhidi ko kuma ya amfani da jahin shi matsayinsa da makanarsa a wurin mutane wurin kiran mutane zuwa ga tauhidi au qaulihi ko kuma maganarsa mutum ne mai magana yana da kalma wurin mutane da idan yayi ta za su shurare shi to wannan mutumin mai irin wanga halayen a'zamu mimma ala man laysa lahu tilka alhala yaunin yafi yauni akan sa sama da wanda bai da hali irin nasa ina fata mun gane mai karfin gangar jiki ya amfani da gangar jikin shi wurin tallafa ma tauhidi da kira mutane zuwa ga la ilaha illallah wani ya yi amfani da hannunsa wurin yin haka wani kuma ya amfani da dukiyar da Allah ya basa wurin ɗaukaka tauhidin Allah da kiran mutane zuwa ga Allah wani ya yi amfani da maganarsa wani kuma ya yi amfani da matsayi da Allah ya basa duk abin da Allah ya baka na dama to kai amfani da wannan damar wurin tallafa mu addinin Allah duk wanda ya taimaki addinin Allah Allah ba zai kyale shi ba zai taimake shi kuma ba zai tozartar da shi ba insha Allah mala ce kala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce fattakullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gwalgwadon iyawarku ina fatan mun gane kai Allah ya baka dukiya mai yawa ta yadda ka iya ciyar da wani kaso mai girma wurin tahiyar da addinin Allah da ɗaukakar da kalmar la ilaha illallah da kiran mutane zuwa ga addini to ka ji tsoron Allah gulgutun yadda Allah ya baka wannan dukiyar mai yawa wurin tallafa ma addinin Allah kai duk abin da ya kamata a zo a gani da wannan dukiya taka ka ciyar ka bayar zuba kuɗi gidan rediyo zuba kuɗi ina ne wurin daga kalmar la ilaha illallah zuba kuɗi ƙauyenku ta da malamai a je can a yi wa'azi a faɗakar a sanar da su tauhidi a bayyana musu shirka don su riƙe tauhidi su nisanci shirka in kana da halin haka in kuma kana da hali kaɗan da ba ka iya ba da kaso mai yawa kai dai tsoron Allah gwargwadon halinka gwargwadon abin da Allah ya sare maka mala ce wa rahimallahu man a'ana ala din jin kan Allah ya tabbata akan duk wanda ya tallafa ma addini walau bi shatri kalima ko da da rabin kalima ne Allah ya karba addu'a mala وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين وسني دي هلكا كأي تكن تبتني تكمبر iko da gare ka ko cikin barin ikon da Allah ya fore ma bawa na tallafa ma da'awa da addini duk wanda yana da abin da zai iya tallafawa kuma ya rauni ya kiya bada ya nuna kasawa da rauni to halaka za ta tabbata a gare shi Allah da ta damu mala ce babu tafsirin tauhid wa shahadatu an la ilaha illallah kahin mu shiga babin nan ga nasiha takaitacciya zuwa gare mu gaba ɗaya uwa addinin nan yana buƙatar tallafi ta kowane ɓangare shine abin da malai ke so ya nura shemu malamai masu ilimi su yi amfani da iliminsu wurin kiran mutane zuwa ga Allah a kafa makarantu na sahi na rana na dare na mata wurin yada tauhidi da tarbiyya nagartatta ta gari an gane ko a kafa durus da halakat da mawa'iz don shiryar da al'umma da daga tauhidi da kuma kiran mutane zuwa ga Allah a ba da lokaci malin ya shiga gidan radiyo ko kuma gidan wata kafa ta yada labarai sawa'un ta kallo ce ko ta ji yayi kokarin isar da da'awa Allah da kiran mutane zuwa ga tauhidi ina fata mun gane yanan kowa yayi bakin abin da Allah ya bashi na dama da lokaci da kokarin sa kar ya nuna kasawa da rawanci ina fata mun gane sannan masu karfi su yi amfani da karfin su ta wurin yada da'awa da tauhidi su zo a kama da su irin aiki na agaji da ake yi kaga amfani ne ake da karfi tsaron dukiyar mutane kula da wanda za su tada tashin tashina ko kuma har zuwa me yake cewa lalata wurin wa'azi da wani hayaniya ina fata mun gane kawo kaya da kafa su da jera su da daidaita su kaga sun yi amfani me da karfin jikin su wurin kira zuwa ga Allah sannan kai amfani da dukiyarka an Allah ya hore maka da dukiya dole sai an kama ta kowane bangare ina fata mun gane addinin nan kowa zai ba da gudunmawarsa ne don a tafiyar da shi kar ka nuna kasawa gwalgwadon abin da gare ka gwalgwadon wannan abin za ka taimaka da shi kar ka kalluwa ne ya abin da Allah ya fore maka ina fata mun gane haka addini ya taso tun zamanin annabi zuwa tashin alkiyama lokacin annabi masu kuɗi sun tallafa da dukiyoyinsu irin su abubakar irin su usman irin su Umar da sauran sahabbai sun tallafa wurin ba da dukiyoyinsu don daga addinin Allah irin su Khadija Allah shi kansu gaba ɗaya gafarta musu sun ciyar da dukiyoyinsu wurin tallafa mu addinin Allah ka zo kaga yanzu a jihadi fi sabilillah yanzu a fita wurin yaƙi za a fita jihadi annabi zai zo ya kira ya nuna ma sahabbai cewa fita za a yi wani zai zo ya bada dawakai wani zai zo ya ba da raƙumma wani zai zo ya ba da abincin mazajen da za su fita wurin yaƙi wani zai zo ya ba da kayan tsara da suka wani zai ba da silken yaƙi haka za a haɗa kowa gwalgwadon abin da Allah ya fore masa a fata aje a yi jihadi fi sabilillah kaga dole sai an kama kowa sai ya ba da irin abin da Allah ya basa ina fata mun gane wannan baya da abin da zai bada amma namiji ne yana da ƙarfi akwai kai hari da suka kuma akwai dabarar yaki kaga yana buƙatar abin hawa yana buƙatar kayan kai farmaki yana buƙatar silken yaki da zai iya kare kanshi daga sara ko suka a tallafa mishi kenan haka ake zamanin manzo Allah wata rana ana shirin fita yaki Uthman dan Affan ya zo ya zuba dukiya mai dimbin yawa wurin manzo Allah annabi ya dinga daga duke haka yana daga ta yana sake ta yana cewa ma darra ma fa'ala Uthman ba'da al-yau duk abin da Usman yayi bayan wannan yinin ba zai cutar da shi ba ya aikata duk abin da yake so abin nan ba zai cutar da shi ba saboda ciyarwa wurin daga addinin Allah kowa ya iya iya wasa malami yayi da malamtakarsa mai karfi yayi amfani da karfansa mai fasaha yayi amfani da fasaharsa mai wayo yayi amfani da wayonsa mai mulki mai fada a shi kowa yayi amfani da abin da Allah ya basa kar a yi shiru a ce wannan aiki ne na malamai irin yadda abin da ke faruwa a yau so da dama da an ga wani fasadi wata banna wani abu na faruwa sai a ce to wannan ai aikin malamai ne me ce maka wace maka aikin malamai ne kadai aikin kowa ne dan annabi ce marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati فبقلبه وذلك أضعف الإيمان duk wanda ya ga abin kyama ya ga munkari cikin ku to yi kokarin canza munkarin nan da hannunsa wannan wa kenan mai mulki mai fada aji wanda in ya buga sanda shi ba wanda ya ture ta in baya daga cikin su fa illam yastati fa bi lisanihi malami ko mai fada aji kai amfani da halshenka ko ka tsawatar dan ije munkari fa'in lam yastati fa bi qalbihi in baya da ikon hanawa da hannu baya da ikon hanawa da halshi to ya kyamaci abin da zuciye shi wa zalika adhaful iman wannan matakin shine mafi kasa na imani ina fatan mun gane kenan karkace aikin malamai ne aikin ka ne aikin kowa ne aikin duk musulmi ne mai kishin addini mai sai ya ga addinin Allah ya ɗaukaka akan kafirci sai ka iya abin da ka iya in banna ce kaga tana yaduwa ba malami ne kai ba yana daga cikin taimakawa ka ka zo ka sanar da malamai ku yi tambihi ku faɗakar game da abin da ke faruwa in ko kana da faɗa aji ka iya buga sanda sai ka ce wannan abin da ikon ka da karfin ka ka hana kenan kana daga cikin masu tsawatarwa Allah ya baka wani nau'i na iko ko na girma a cikin gari da zaka iya hanawa kuma zaka sa aiki ina fatan mun gane kenan kar a takaita a ce wannan aiki na malamai ne kowa ya zo a yi don a tallafa mu addini ka yi mamakin masu addinin bata irin kiristoci da yahudawa kaga irin mashare da suke yi a duniya abun mamaki addinin su ƙarya ne an jirkita littafin da suke rike da shi kuma annabin ƙarshe ya zo sun ji labari sun gani da haka ma suka kiya kaga su kafare ne tantagariyar arna da ba su da uzuri ko dai auren Allah amma kadibar da suke bunƙasar da addininsu na ƙarya ta hanyar ciyar da dukiyoyinsu duk sati idan kiristoci suka gamu a cocinsu akwai abin da za ka kaiwa naka da na mahaifanka da na 'ya'yan da ka haifa a sa kyaskin kirista domin ci gaba da kiristanci shista kaga suna yin cucinsu sana fata dazuzzuka kuma idan suka je dazuzzuka wurin bayan Allah musulmi da 'ya'yan musulmi ciyarwa suke su musu tufafi su ba su abinci kai ma su ɗauki wani maras lafiyar su wurin ba su magani kaga 'yan baban zaba suke yi duka wasa'il ne na kiran mutane da fuddo su daga musulunci da abkar da su cikin kafirci kuma kowa ya gani ga sunan lakwaloli suke buɗa manya-manya a cikin garin na akwai shahararren lakwal da kowa ya santa kiristoci suka asasa ta kai yanzu a tunaninka wannan kiristocin da suka asasa ta kuɗi suka zo nema wallahi ba kuɗi suke so sun fi ƙarfin wannan so suke su jirkitar da aƙidin 'ya'yanmu da fitarar da Allah ya halicce su da ita ta addini da tarbiyya ta musulunci zuwa ga kafirci da kiristanci haka ne kawai amma sun yi mai sun zuba dukiya mai ɗimbin yawa sun yi hakan sun kawo ƙwararrun malamai kamar yadda suke riyawa da hakan suka yaudari musulmi da 'ya'yan musulmi suka kwashi 'ya'yansu suka kai ma kiristoci wai a ba su ilimi alƙashin wannan an rusa musu imani da akwai waƙar da ake koma 'yan hazana yara ƙananan da ba su wuce shekara biyar ba shidda bakwai har zuwa nce ana koya musu waƙoƙi da faransai na kiristanci da ke nuna cewa isa ɗan allah ne ana koya musu waƙoƙin da hausa za ka ji ɗanka yana rerawa a cikin gida na cewa isa ɗan allah ne ba ka jin kumiya allah wadda na kai lalace ji bahaushe abinda Allah ce takadu samawati wal ard ya tafattarna min fawqihinna ko takadu samawati wal ard me Allah ce eh takadu samawati wal ard aha ku tuno aya sama ta yi kirista tsagi da ita da ƙasa dalilin mi an da'ulir rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا a yau kai ka bari ɗanka yana maimaita maka isa ɗan Allah cikin gidanka saboda gafilci da jahilci da rashin kumiya da lalata ai kaga wannan an ce baya an lalace wai da sunan ilimi za su samu wai nan za a samu ilimi na gaske Allah waddanka wallahi ilimin mi za a samu kalkashin kafirci kalkashin da'awa cewa isa ɗan Allah ne ba gwamma ɗanka ya girma ta shaba ba da zai yana ce ba isa ɗan Allah wannan ai lalaci kuma wannan tansir ne da tabshir da kiristoci suka asasa domin gurɓata ki da musulmi tun daga sai kujerar zaman yara a cikin kilas tun daga sai har ta shidda wallahi mace da namiji ake ajiyewa yaro tun yana karami ake son a saba mashi alaka da mata haka mace tun tana karama ake son a saba mata alaka da ɗa namiji in tana bukata abu na aro wurin shi za ta karba in yana bukata wurin ta zai karba shine abokin hirarta a aji haka za su girma wurin tahiya tare wurin dawowa tare su waye akan haka ta yaɗe ka za ta kumiya ka gaya mini ya za a yi ɗanka ya san kumiya ta yaya ka ba za ta yi zina ba ta yaya ɗanka ba zai yi zina bai zan ɗan iska amma wai duk da haka waccan ake kai wallahi kaje kaga ƴaƴanmu a wurin abin kishi abin takeici musulmi sun zuba diyansu suna zuwa masu kuɗi masu tsada dan a gurɓata tarbiyar su kuma a kafirta musu fitarar da Allah ya halice su akan ta Allah ya shi mu kare da haka musulmi sai kun tashi kuma ku assasa ku yi makarantu masu zaman kansu naku tarbiyar ku ta makaranta ciki kuma tarbiyar ku ta lakwal ciki akwai musu karatu nan akwai musu lakwal nan nan ne lakwalkinsu nan ne kuma wurin karatunsu ta yaba za su zama mutane kirki ba wannan shi ne wajibin amma kaga musulmi sun sha da baya kowa kallo yake tare da sana da ikon sai haka Allah ke shi mu kare to dole sai an tashi tsaye kowa sai ya bada abin da ya mallaka na dukiya da fasaha da ƙarhi da kuma karatu domin a tafiyar da addini gaba ɗaya Allah da tadda mu sai babi na gaba mala ce babu tafsir tauhid wa shahadati Allah ilaha illallah babin da ke bayani dangane da tafsirin tauhidi da kuma tafsirin shahadatu Allah ilaha illallah tafsirin tauhid da shahadatu Allah ilaha illallah duk abu guda ne ina fatan mun gane dan tauhidi shine shahadatu Allah ilaha illallah shahadatu Allah ilaha illallah kuma ita ce at-tauhid wa ƙaunin ta'ala da faɗa Allah maɗaukakin sarki da ya ce ula'ikan ladina ya da'una ula'ikan ladina ya da'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura ula'ikan ladina ya da'una waɗannan da ake kira ake bautar su kuma bayan Allah yabtaguna ila rabbihim alwasila su karan kansu suna neman duk wata wasila da za ta sada su da ubangijinsu ayyuhum aqrab cikin su wane ne zai samu kusanci a wurin Allah madaukakin sarki wa yarjuna rahmatahu kuma dukkan su suna kamna suna kamnar rahama ubangiji wa yakhafuna azaba kuma suna jin tsoron azaba ubangiji madaukakin sarki inna azaba rabbika kana mahzura lalle azaba ubangijinka ta kasance abin tsoratarwa wannan aya tana bayani ne dangane da wasu da suka riƙe wasu bayan Allah suna bautata musu koma bayan Allah waɗannan da suka riƙa suna bauta musu su kuma ba su da abin bauta sai Allah madaukakin sarki kenan tana magana ne ga irin su Isa dan Maryam da Maryam karan kanta da mala'ikun Allah da su Uzair da duk wani wanda ya riki wani annabi ko mala'ika ko wani nagartaccen bawa yana bautarsa kuma bayan Allah alhalin wannan bawan bai bauta ma kowa sai Allah kaga masu bautar Uzair suna ce masa dan Allah ne Uzairi baya da abun bauta sai Allah yana kamnar rahamar Allah yana jin tsoron azaba Allah kuma yakan bi duk wata wasila da za ta sa ya samu kusanci a wurin Allah amma wasu na bauta shi kuma bayan Allah wanda ke nuna gafilcin su da rabkana su da suka riki wani ɗaya daga cikin bayan Allah suna bauta shi kuma bayan Allah haka masu bauta Isa dan Maryam haka masu bautan Maryam da kanta haka masu bautan mala'iku da masu bauta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ko wanda suka riki wasu salihan bayu da wasu nagartattun waliye suna bauta su kuma bayan Allah alhalin waɗannan waliye ba su da abin bauta sai Allah ina fatan mun gane tunda mutanen annabi Nuh sun riki mutanen kwarai salihan bayu suka dinga bautata musu kuma bayan Allah wanda wannan bayin ba su da abun bauta sai Allah shi kaɗai ina fata mun gane dan asalin shirkarsu da kafarce ma ubangijinsu an samu ɗaiɗaikun bayu salihai tare da su wanda wannan mutane ana ce musu wad wasuwa wa yahuth wa ya'uqa wa nasra mutanen kirki ne an gane ko salihan bayu ne kamar yadda ibn abbas ya ce asma'u rijalin salihin sunayen bayin Allah ne nagartattu waliyan Allah da suka mutu sai mutanen su suka ce ya kamata mu yi hotannin su mu yi gumakan su a inda suke zama malam wani ga majalisin shi can ga wurin bautar sa can ga inda yake ibada sa can mu yi hotansa da gumkin sa ta yadda idan muka gansa sai ya tunatar da mu irin kokarin da yake wurin bautar Allah sai mu tashi mu bauta mu Allah da wannan niyyar suka yi da wannan hadafin suka yi ana tahiyyau da gobe yau da gobe jahilci yayi yawa cikin su ilimi yayi karamci suka rike su alloli kuma bayan Allah suka rike su abun bauta da su suke neman a shayar da su da su suke man komi don wani abin da suke nema na alheri karkashin gumakan nan suke nema saboda jahilci ya katutu masu ilimi sun tafi wanda suka biyo bayan sai suka ɗauke su alloli kuma bayan Allah amma kaga ai da farko da nufin mi akai da nufin kirki akai amma annabi nuhu da yazo yayi da'awa ya kira su zuwa ga kuma ga Allah suka ki suka yi wasici zuwa ga junansu suka ce la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra Allah ce wa qad adallu kathira wannan aya tana magana da ire-iren mutanen nan ne masu bautar wasu bayin Allah wanda wannan bayin Allah su Allah suke bauta ma bal ma suna musu suna inkari da duk wani wanda zai rike su abun bauta kuma bayin Allah wa qawlihi ta'ala da fada Allah madaukakin sarki wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون الله مدوكاكين سركيتي وإذ قال تنام الأمك يا يند النبي إبراهيم قال لقومه يتشي متى ننسى قال لأبيه يا يند النبي إبراهيم يتشي متى ننسى ويتشي محيفنسى وقومه دمتى ننسى inni bara'un mimma ta'budun ni kam barrantacce ne na barranta daga abin da kuke bauta ma kuma bayan Allah illa allazi fatarani sai fa wannan wanda ya kagi halittata ya samar da ni daga babu fa innahu sayahdin lalle kuma shi Allah nan zai shirye da ni wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi sannan annabi Ibrahim ya sanya wannan kalmar ta kasance kalma mai wanzuwa a cikin bayansa a cikin tsatsansa a cikin azzuriyarsa wannan aya ta fi fiddu ma'ana تفسير التوحيد نترجمة دا مالي النبي إبراهيم ياتي دا مأيفنسا مأيفنسا شيني آزار ياتي دا مأيفنسا دا كما متاننسا نيكم نابرنتا با نبا أبند كتبو تامكو مبايا الله با نباشي na kafirce mishi ba ni ba shi ba shi ba kenan gumaka da kuke bauta kuma bayan Allah ni kam na barranta daga su ba ni ba su ba su bai illallabi fatarani sai fa wannan wanda ya halicce ni shi kaɗai zan bauta ma shi kaɗai zan riƙa abin bauta amma gumaka kam na kafarce musu ba ni ba su kaga a wannan magana ta ibrahim annabi ibrahim alaihi salatu wasalam za mu fahimci tafsirin tauhidi da ya ce innani bara'un mimma ta'budun ni kam na barranta daga abin da kuke bauta kaga anan ma'anar la ilaha ta zo ko saboda la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah tana kore dukkanin abin da ake bauta kuma bayan Allah yanzu saura me ya saura isbat sai ce illal ladhi fatarani sai fa wannan wanda ya halicce ne ya kagi halitta ta ita kuma a matsayin mi take illallah kenan illallah isbatul ibadati lillahi wahdahu subhanahu wataala tabbatar da ibada shi kadai ga Allah madaukakin sarki kaga tafsirin la ilaha illallah ya fito innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani kuma zaka fahimci karshen wannan aya baban annabi ibrahima da mutanen annabi ibrahim ba wai ba su bautan allah ba ne suna bautan allah amma suna hada bautan allah da bautan gumaka Tanda da kadibas yakin aya annabi ibrahim ce ni kam na barranta daga abin da kuke bauta kuma bayan allah sai fa wannan wanda ya kage ni shi kadai zan keɓe da bauta kenan suna bautar allah suna bautar gumaka an gane ko saboda istithna ne nan muttasil abin nan da kuke bauta ma ni na baranta daga wannan sai wannan kin da ya halicce ni shi kadai zan bauta mu kenan wai ba ba su bautar Allah suna bautan Allah amma suna hada bautar Allah da wani Allah shi yasa suka kafirta dan bayar da za a yi kazan musulmi sai ka kafirce ma duk abin da ake bauta kuma bayan Allah sai ya zamanto la ilaha illallah ta tabbata ka kore dukkan nau'in bauta ga wani wanda ba Allah ba sannan ka zo ka tabbatar da ita ga Allah shi kaɗai ina fatan mun gane da zaka bautan wani Allah kuma ka yarda da zaka bautan Allah shi kaɗai sannan ka yarda a iya bauta mu wani wanda ba Allah ba kai ba musulmi bane ina fatan mun gane ka rika ganin cewa yanzu ai akwai yanci na bauta kowa ya bauta mu abin da yake so ba a matsala to kai kan ba musulmi bane ko da kana sallah kana azumi kana zakka kana haji matukar wannan ita ce aqida ka game da addini kai ba musulmi bane yaushe zaka zama to musulmi sai ka dayanta bauta ga Allah shi kadai ka kafirce ma duk wani wanda wanda ake bauta ma wanda ba Allah ba kenan sai binna sun hadu annafiyu la ilaha al-ithbatu illa Allah wa qawlihi da faɗa Allah madaukakin sarki da yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah su ahlul kitab yahudu da nasara kristoci kenan sirriki al ahbar ko sirriki ahbarahum ahbar abin da ake nihi nan da su shine malamansu masanansu kenan ulama uhum kenan sun riƙe malamansu wa ruhbanahum da kuma ubbaduhum masu bauta cikinsu dan za ka samu daga cikin mutane akwai malamai masana da suka karanci ilimi suka san shi akwai wasu kuma ba su da ilimi amma akwai kokarin bauta akwai kokarin ibada akwai kokarin nafilfili amma kam su ba malamai bane to yahudawa da su da kiristoci sai suka riƙi malaman cikinsu da masu bautar cikinsu arbaban min dunillah kishiyoyi kuma bayan Allah wal masih ibn maryam kuma suka riƙi isa dan maryam wani ubangiji abun bauta kuma bayan Allah wama umiru alhalin ba a fore su ba su dukansu illa liya abudu ilahan wahida sai dai su bauta ma Allah guda daya shine abun bauta la ilaha illahu babu abin bauta bisa ga cancanta illahu wasi shi subhanahu amma yushrikun tsarki ya tabbata ga Allah ga dukkanin abin da suke yin shirka da su da shi subhanahu wa ta'ala wannan aya tana bayani ne game da yahudawa da kiristoci da suka riƙi malamansu da abin bautansu alloli kuma bayan Allah ba wai sun rike su ba suna musu sujada suna musu ruku'i ina fatan kun gane abinda suka dinga yi da su shine suna halatta musu abinda Allah ya haramta sai su yarda da haka ko kuma su haramta musu abinda sun san Allah ya halatta shi sai su bi su akan haka to yin da suke na bin su ƙalƙashin abin da Allah bai yarda da shi ba shi yasa Allah ya ce sun riƙe su kuma bayan Allah suna bauta musu irin kuma bayan Allah ina fata kun gane kenan ƙalƙashin haka za mu gane duk wanda ya bi wani malami ya shar'anta mashi abinda Allah ya haramta ya san da hakan yayi to ya rike shi Allah ba Allah ba ya rike shi abin bota kuma bayan Allah su halatta muku haramun ku yarda ko su haramta muku halal ku yarda tare da kun san abin nan da suke ba gaskiya ba ce kuma ku bi su akai wannan kamar kun bauta musu ne kuma bayan Allah so da babu mai shar'antawa babu mai haƙƙin halattawa ko haramtawa sai wa sai Allah shi kare shi ki halattawa shi ki haramtawa haka duk wanda zai bi wata doka wanda wani ya zo ya aje wannan dokar wadda dokan nan tana halatta haramun ko ta haramta ko ta haramta abin da yake halal ne ya yarda bayan ya sani to kamar ya bauta ma wannan kundin ne kuma bayan Allah ina fata mun gane Allah kare mu wa qawlihi da fada Allah madaukakin sarki da yace wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wa minan nasi wasu daga mutane wani shashi na mutane yattakhiduna min dunillahi andadan suna riƙau wasu kishiyoyi kuma bayan Allah yuhibbunahum suna son su ka hubbillahi irin yadda suke son Allah sun daidaita san allolinsu da san ababen da suke bauta ma kuma bayan Allah irin yadda suke son Allah daidai wa daidai والذين آمنوا أشد حبا لله amma su kuma wanda suke da imani makurar soyayya su ga Allah ne madaukakin sarki a wannan aya ma tana nuna mana mi karka daidaita wani Allah da Allah cikin mi so da kamna so da kamna ina fatan mun gane kafirai sun riƙe kishiyoyi kuma bayan Allah suna son su irin yadda suke son Allah kaga sun sun kamanta su da Allah wurin mi so hakan yasa suka zamanto kafirai saboda daidaita goma kansu da suka yi da Allah wurin so da kamna da suke musu وفي الصحيح حديث يا تبت أشكم بخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم daga manzo Allah tsira da mun ci Allah subhanahu ta garish amma amma nan wa fi sahih a cikin sahih muslim ne amma idan yi itlaqin as-sahih akai shiru ana nihin bukhari ne ina fatan mun gane amma nan ma la yace fi sahih duk da haka hadisin cikin sahih muslim yake wa fi sahih hadisi ya zo a cikin sahihi muslim an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi annahu qala annabi yace man qala la ilaha illa Allah duk wanda yace la ilaha illa Allah bi ma'ana yace babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah wa kafara bima yu'ad min dunillah sannan ya kafirce ma abinda ake bauta kuma bayan Allah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah azza wajal dukiyarsa ko jininsa ya haramta haruma maluhu dukiyarsa ta haramta wa damuhu jininsa ya haramta wa hisabuhu ala Allah azza wajal hisabin shi na wurin Allah madaukakin sarki kaga wannan hadisin ya fito mana da ma'anar la ilaha illallah ba yadda za a yi ka kasance musulmi da furta kalmar la ilaha illallah sai ka kafirce mu abinda ake bauta kuma bayan Allah tunda kaga hadisin da yace man qala la ilaha illallah bai tsaya ba sai yace wa kafara bima yu'badu min dunillah bayan ka ce la ilaha illallah sai ka kafurce mu abinda ake bauta kuma bayan Allah sai ka yarda addinin musulunci shine addini wanda Allah yarda da shi Allah bai karɓa wani addini wanda ba addinin musulunci ba kar ka yarda ka rika ji a cikin zuciyarka a akwai hurriya yanci na bauta shi yasa aka samu ministan addinai ne minista addinai addini guda ne shi ne addinin musulunci wanda kaga an kafa ministan addinai ne akan kula da mi dukkanin addinai a ba kiristoci haƙƙinsu a ba yahudawa haƙƙinsu ‘yan buri a ba su haƙƙinsu masu bautar shanu a ba su in mi kake bauta ma a ba ka haƙƙinka a kula da kai kuma a ba ka ‘yancin ka bauta ma wannan abin kuma a girmama maka abin da kake bauta wannan musulunci ne duk wanda yake haka bai yarda da la ilaha illallah sai ka kafirce ma duk wani abin da ake buta kuma bayan Allah sai ka yarda ka kafirce ma duk wani addini wanda ba addinin musulunci duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba sai ka ji ba kai ba shi ba shi ba kai ina fata mun gane sannan ka tabbata musulmi amma in ba haka ba faɗan la ilaha illallah kawai yin sallah azumi zakka haji da bautan Allah shi kadai ba zai tsiratar da kai ba sai ka kafirce ma bautan wani Allah wa man yakfur bit taghuti wa yu'min billahi Allah ya ce wa man yakfur bit taghut wanda ya kafirce ma dagutu sannan wa yu'min billah yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati alwthqa lam fisama laha to yayi ruko da igiya mai kwari wadda ba ta tsinkewa ina fata mun gane a nan za mu gano kuskuren da dama daga cikin 'yan uwa a cikin wasu tsarurruka da ake yi na milki wanda sun ci karo da tsarin musulunci tsarin milki wanda Allah yarda da shi shi ne a kafa shi kan ƙur'ani da hadisi haka Allah ya fora haka annabi ya fora al'umma cewa ya kasance dusturkinsu al-ƙur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi ya yi ku kuma shi ya san abin da ya fi tafiya da rayuwarku shi ya san abin da zai inganta rayuwarku shi ya san abin da zai kawo muku kwanciya hankali da zaman lafiya sai ya tsara muku kundi shine alkur'ani mai girma ya turo muku annabi da hadisai dan ya shiryar da ku yadda za ku iya tafiyar da addinin ku da kuma rayuwarku shi yasa babu wani abin da za a aje a matsayin kundin da zai iya tafiyar da al'umma wanda zai yi daidai da alkur'ani duk abin da aka aza duk yadda aka tsara shi duk yadda aka ade shi sunan shi zalunci matukan ba qur'ani da hadisi bane ba duk wani shugaban da ya jagoranci al'umma kalkashin kundi wanda ba qur'ani da hadisi bane ya zalunci su kuma gobe kiyama sai Allah ya tsayar da shi wannan abin da ya kuma sunan shi zalunci dan adalci shine me qur'ani da sunna to yau sai kaga a cikin tsarraka mulki sai ga musulmi saboda an lalace ana ta maimaita abinda mai muni ne har ya zaman to mai kirki shine demokrasi tan sa ai demokrasi amma ko hance shi amma ko haƙi me demokrasi ka san me demokrasi hukumu sha'abi bi sha'abi ala sha'ab hukumcin mutane da mutane akan mutane wannan shine addini shine abinda Allah ya fara ai da shi taruwa za a can barlaman a zamna majalista ta dokoki za a zartar da hukumci sai wani ya ce to mu muna da ra'ayin a mai da giya halal a wa kowa da mai shan giya sai a ce to ba matsala ƙuri'a za a yi in aka samu takardun wanda suka ce eh sun fi yawa to giya halal ce daga yau in aka samu mafi yawa sun ce a'a to shikenan ba halal ba ce ba haka ba ke haka ake sai a taro a jefa in aka jefa ku galibin masu zama na wurin fasikai ne ba mutanen kirki ba ne ba sun zo ne don gyara duniyarsu ba abin da ya dame su da addinin mutane da al'adunsu na kirki rayuwarsu suka je su gyara dukiyarsu suke so su tara shi yasa za su iya jefa komai don biyan bukatunsu ba don kare al'umma da musulunci wannan shine demokarasiya da kashi ana ci amma yau da yake an lalace jahilci ya yi katutu cikin zukatan mutane ba mu san ba san meye ma'anar demokarasiya ga mutane a daula ce demokarasiya sana aiki da demokarasiya na alfahari da haka nan saurata da aka yi rabi'ul arabi aka yi ta fitina cikin kasashen musulmi ana son a canza shugaba kowa ta yake taghayyurun nizam taghayyurun nizam ana kharab ana lalata ana banna ana konewa ana kashe al'umma da nufin a sake shugaba amma mi suke fada ayi mi demokrasi Allah waddan canjin da za a yi idan wanda za a kawo ya imuni sama da wanda aka tafiyar da shi ina fana wannan canjin canji shine a gusar da lalata a kawo mi na kirki kuma yaushe ake canji in ya kasance canjin nan zai kama al'umman musulmi maslaha sama da bannar da za ta faru a yau kuma me ke faruwa duk inda ka ji ana kururuwa ana zanga-zanga don za a canza nizami to sharrin da zai abu a cikin al'umma da fitina ya fi muni sama da alkhairin da za su jayuwa kaga wannan babu fa'ida cikin shi shirme ne da banna da lalaci a doron kasa Allah ke shi mai kare nan zamu dakata mu na faɗa dai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da haka Allah ya fi mu assalamu alaikum